بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren juma'a daren 29 ga watan zulqada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da takwas ga watan bakwai shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 420 cikin jirgin karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon allah maɗaukakin sarki azta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da aiki da su da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskiya a Zaria Kaduna State Nigeria ita Darul Hadith Salafiya makanta ce da Albani ya gina a wannan gari na Zaria kadai dan ya isar da da'awarsa da manufofinsa muna fatan Allah ya nufi Allah sa albarka ajiya in ba manta muna babu sibabi dhikri ba'da salati wa bayani sifatihi babin da yake bayanin musahabi ne yin zikirori bayan an gama sallama daga sallah da bayani irin nau'o'in da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar na irin waɗannan zikirori din mun karanta su tun makon da ya gabata mun kanta abuwa da yawa a ciki inda ajiye karatunmu ya kai ya komo akan mas'alar yin addu'a bayan an sallama sallah a dunkule jiya tun da tuna ka karanto ne a ciki na banci kuma wasu abin ka mai masu nauyi a dunkule bayanin namu na jiya shine yin addu'a bayan an sallama sallah mubasharatan daga sallama sallah madadin zikirori ka daga nu kai addu'a to wannan bai tabbata daga sunna ta manzon Allah ba sallallahu hasali kashe shiriyar manzan Allah ne don shiriyar manzan Allah shi ne da ya gama sallama sallah shi ne astaghfirullah astaghfirullah Allah wa anta salamin ka salamu tabarakta ya dal jalali wal ikram sannan sai zauren zikiro da mun karanta wasu a makon da ya gabata hadisin Abdullah dan Zubair ina fatan fahimta so wannan kam yin addu'a a madadin waɗannan to babu shakka wannan bid'a ne ina fatan fahimta masayi ne ga sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yin addu'a bayan gama waɗannan zikirorin to wannan babu shakka hadisi da yawa kamar da makaranta jiya sun nuna za a yi addu'o'i din ba a yin wani lokaci din ina fatan fahimta waɗanda suka fahimci kwata-kwata ba za a yi ba kamar shekul islam ibn taimiyya wannan malamai kamar nasiruddin albani sun mai nagari cewa watakila ya gafala ga waɗannan hadisan da ke cewa ana iya yin addu'a ɗin bayan an yi sallah ne tun daga hadisin abu zar annabi na cewa inni la uhibbuka fillah ko inni la uhibbuk yace shi ma ina son ka annabi yace yace to in ka gama sallah ka ce Allahumma inni ala inni ala zikrika wa shukrika da sauran dai addu'i da ake ina fatan fahimta kuma wannan fatawa da muka bada ko ko wannan bayani shine maganar malam Uthaymin maganar bin Baz maganar Albani da lajnatul da'ima akan wannan fatawa suka tafi insha Allah ta'ala muna fatan an ban zama da rikici ba wannan ana magana bayan faralloli kenan a babun sallar nafila ma kam dama wannan babu wannan safari insha Allah ta'ala Allah sa mu dace an funci sakon nan je ko ko kuma za mu tashi akan wata matsala ne tana da alaƙa da hadisi ne da makaranta a ba cewa annabi ya ce idan mutum ya gama sallah ahir ya sake da wannan addu'o'in cewa subhanallahi walhamdulillah wala wallahu akbar mutum kan ta ne kafa 33 kan hadisin muke kenan hadisin da aka ce talakawa cikin muhajirai sun kai karan masu kuɗi cewa masu kuɗi sun kwace dukkan alkhairai su yi sallah su yi azumi su yi zakka su je jihadi su yi zumunci kaza annabi ce in koya muku abin da za ku samu darajar waɗannan abubuwan da suke yi zaka ce kwarai kuwa annabi ce to in kun gama sallah karkata shi zaka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ka faɗa so 33 cikon na ɗari ka ka cike da la ilaha illallah kamar da mu zo mu ji tarawa na gaba kuma za ka iya cikewa da kabbara cikon na ɗari ɗin annabi ce idan kuka yi haka to za ku riske su inda suka wuce ku kuma za ku kamo su a nan wajen sannan wanda ba ko kuma zai kamo ku ba in bai irin abin da kuka yi ba wannan falalan wannan zikiri ke ina fatan fahimci wannan abu to akan haka ne malam sai ya kafa mana ta mas'ala na wace babun qala mas'alatul rabi'a ci gaba da bayani kan falalan zikiri kenan sai ce qala al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala al-hafiz ibn rajab al-hanbali Allah ya kan jarhama ke cewa fi sharh bukhari a cikin tabinsa sharhul bukhari shi ma sunan shi fatahul bari hadal hadith yadullu ala anna dhikra afdalul a'mali yace wannan hadisi da muka karanta yana cewa zikiri yana daga cikin koko shine mafificin ayyukan dan adam zai wa annahu afdalu min al-jihad kuma cewa shi zikiri har ma ya fi jihadi falala wa sadaqa da sadaka wal itq da kuma ‘yantar da bayi wa gairi dalika da wasu ayyukan alkhairin ma da yawa wa ƙaru ya hada ma'ana sarihan an jama'atin katira minas sahaba an ruwako irin wannan ma'ana ƙarara daga masahabai da yawa cikin magabata ya ce minhum abu darda daga cikin waɗanda aka rubuto haka a wajensu cewa zikiri ya fi dukkan ayyuka falala akwai abu darda wa mu'ad da mu'ad dan jabal wa ghayru ma da wasunsu wa ruwa marfu'an wujuhin muta'addida aidan hawa a wato hadisi marfu'ai waɗanda suke ne cewa falalar zikiri tana sama da wato jihadi ciyarwa sadaka kaza da kaza da sauran wannan abubuwa din ina fata mun fahimci wannan abu malaci qala rahimahullahu ta'ala shi dai ibnu da muke fada a cikin littafin sa jami'u jami'ul ulumi wal hikam yace wa qad takasartu nusus bi tafdil adh-dhikri ala sadaqa nasosi sun zo da yawa suna fifita zikiri akan sadaka Allahu akbar jama'a kun ga rahama Allah madaukakin sarki ba madrin kai baka da kuɗi kana ganin kana son alkhairi ka kasa yi ina fatan fahimta to kaji akwai hanyoyin da za ka samu darajar waɗannan alheri da ake yi Allah samu dace sai ce wa gaida hamil al'amal kama fi hadisi abin darda'i kamar yadda zuwa cikin hadisin abu darda anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi kala yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum ya ku mutane bana ba ku labari da mafi alkhairin ayyukanku ba wa azkaha inda malikikum kuma fi tsarki aikin da fi kowane tsarki a wajen mamallakin ku shine Allah madaukakin sarki wa arfa'iha fi darajatikum bana ba ku labari abin da yafi daga darajojin ku a wajen Allah ba wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal fidda ba ku labari aikin da yake yafi ku ciyar da zinari da azurfa sai ce wa khairul lakum an talqaw aduwakum kuma ya fi alkhairi gare ku fiye da ku haɗa abokan gaba fa fadribu anaqahum wa yadribu anaqakum ku bigiwan su masu bigiwan ku qalu bala ya rasulullah suka ce na'am ya rasulullah muna son mu ji wannan karatun qala sai ce dhikrullah shine ambatan Allah madaukakin sarki wannan hadisi kharajahu imam ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi wa tirmidhi da imam tirmidhi kuma hadisi ne sahihi imam nasiruddin albani kawai cikin shi silsila ahadisi sahiha wa malik haka ɗan malik ya rubuta wannan hadisi fi muwadda ina fatan fahimta in kun kalli wannan hadisi din me yake cewa karara nassi ne akan cewa zikiri kenan ya ɗaramma waɗannan ayyuka din da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fatan fahimta amma za mu zo mu ji tattauna gaba insha Allah ta'ala mai waka tana da hadisi da muka a cikin bukhari wani ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ka koya min aikin da zan yi daidai da mai jihadi fi sabilillah sai ce ala idila la aikin jihadi ba wani abu da ke daidai da shi ina fatan fahimta sai annabi ya ce za ka iya idan mai jihadi ya fita za ku tana hadisin cewa ka shiga masallaci kai ta sallah kai ta azumi har sai ya dawo ka kakkauta daga yin komai ba ya ce wa zai iya haka sai ce to in ba haka ba to babu wanda zai kai mai jihadi lada to kuma yanzu gashi annan ya ce wa khairu lakum an talqaw aduwakum fataribu anaqakum wa yadribu anaqakum ina fatan kun fahimta babu karo a hadisan ina fatan fahimta sai dai ka tsaya ka baka ba an hankali ba man kai dodadde ne kika ce to kaga da suka rikici je an ce jihadi yau kuma an ce zikiri Allah samu dace bar mu karasa karanta hadisan sai mu kan ita wannan matsalar in particular wa fi sahihayn ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya samu daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi kale ce man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la duwan da yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku ma'ana ba abun bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mallaka tashi ce wa lahul hamdu kuma godiya gare shi take yuhyi wa yumitu ke rayuwa kuma yake kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai fi yawmin a rana mutum ya faɗa ka mi'ata marra sau ɗari annabi ce karin lahu idala adala ashar riƙabi zai zama zai samu ladan daidai da yanta bayi guda goma kun fahimta daidai da yanta bawa guda goma kai allah da falala yake da yawa jama'a ina fatan fahimta wallahu dhul fadlin azim allah ma abocin falala mai girma ne minti ne wannan zai ɗauke ka ina fatan fahimta to kuma sai ka auna ka ga kwana nawa zai ɗabe ka kafin ka tara kuɗin da ka sai bawa guda goma eh guda ɗaya ma ko kafin ka sai wa ina jin a karatun bukari mun iya samun ku darajar bawa ma in za ku tuna akwai bawan da zai kai maka naira miliyan biyar fa ina fatan fahimta to yanzu kai kafin ka tara ba ko da 'yan miliyan ɗaya ne miliyan biyar ba tara miliyan biyar kusa ce yanzu wataƙila cikin wani ma bai taɓa haɗa miliyan ɗaya a hannun shi ba ko ba za a samu a nan wajen Allah wataƙila bai taɓa haɗa miliyan ɗaya ba wani kun haɗa da jarin shi da kaddarar shi duk ba ta wuce miliyan ɗayan ba ina fatan fahimta to in ka lura samun bawa da iya mallake shi a shakku ya fi tsananin wahala fiye da faɗin wannan maganas wannan cikin minti talatin ka gaba kuma cikin ruwan sanyi fanka na kaɗa ka kawai ba sai ka shiga rana ba haka ne ko ba haka ba kana ma zaune na can na surutu kafin su gama surutun kai ka gama amma da bai ce za a baka ladan ka yanta bawa guda goma faɗin wannan guda ɗaya ɗin ka ga maganar ta je ta dawo falala ba a ƙiyasinta ta yi ka samu aiki ɗan ƙarami amma yana daidai da aiki mai wahala wannan falala Allah ce ina fata kun fitan kamar shi ita wallahu dhul fadlil azim ina fata fahimta ta wanda ce tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajatin haka cikin al'amuran Allah na fifita abin da ya so a cikin tsarin shi wannan kuma hikima ta Allah ce watakila sai an je lahira mu ga wasu abubuwa na amma wasu abu masu fi karfin sani sun Allah samu dace to ba fa shikenan falalan wannan ba annabi ce wa kutibat lahu mi'atu hasana za a rubuta maka kyawawan aiki guda goma ban ce lada goma ba kyaw hasana aka ce kyawawa guda goma to ko ne kyawawa ladan shi nawa ne ba mu sani ba annabi ya ce wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a za a kankare mai miyagun ayyuka guda goma a guda ɗari sai a guda goma guda ɗari sai kun ba ɗan iska bane kullum kai ta sai haka tara guda goma a ɗari ina fatan fanci wani abin to annabi ya ƙara cewa wa kan lahu hirzan min ash-shaytan yawma zalika kuma za ta zama mai kariya daga shaytan gaba ɗaya wunin shi a wannan rana duk wani shaytan zai kangare zai kangare zo ya ziga ka kai saban Allah ko kai cuta ko kai wani abu wasu abuwa da haka ko ko a turo shi cutar da kai ko shi da kai shi zo cutar da kai to Allah zai samu ka kariya sakamakon ka faɗi wannan la ilaha illallah kafa ɗari din ina fatan fahimta kai manzon Allah ce hatta yumsiya haka har ya kai mace walam yati ahadun bi afdala mimma ja'a bi kuma ba za a samu wanda ya zo da wani aiki da yafi wannan da mutum da mutumin ne shi ba illa ahadun amila akthar min dalika sai fa mutumin da yayi aikin da yafi wannan ma'ana yayi wannan aikin yayi wasu ayyuka na zikirori da suka dara wannan din to shine kawai zai fi wannan abun to wannan kaga hadisi na mana fada mana falalar zikiri musamman ne kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir kafa dari to aka samu wannan falala din ɗan wa ahlus sunna ina kiran kaina ina kiran mu ina fatan fahimta da yawa wasu kuskura abinda ake cewa zikiri sai aka rasa gida biyu 'yan bida 'yan ɗariƙo sufaye sai suka ba zikiri fawar da tafi abin da shari'a ta zo da shi ina fatan fahimta baicin sun ba shi wannan fawa ɗin sannan kuma sai suka ba shi wasu surori wanda ba musulunci zo da shi ba ina fatan fahimta ina nufin fawa su ce wai in kana zikiri ba sai ka yi ƙur'ani ba ba sai ka yi hadisi ba ba sai ka yi fiƙi ba sai ka yi kaza ba kai za a kai lokacin zikirin kama sai kai ka daina sallah gaba daya to wannan kafirci ina fatan fahimta shine suke cewa wa abudu rabbaka hatta ya'tika al-yaqin wai ka bauta ubangiji sai ran da yaqini zo maka da ka sami yaqini bauta ka tayi sai ka ritaya daga yin bauta shi sa idan dariƙa ta kai dariƙa sai a ce sai ka ji an ce wani ma baya sallah in ya zo ya sami kuna alura kusa da ce ku tashi sai ce duk ku tashi na gafarta mu saboda ɗirɗimauta a sheik abdulrahman abdulkhalif cikin littafinsa alfikirar sufi ya ce duk wanda ya sufanci ya ɗariƙa ta mako ɗaya sai ka samu taɓuwa ta shekara ɗari a ƙwarwar shi to kai in ba hauka ba za a wani kawai zo same ka ce tashi na gafarta maka kawai wani mutum wai shi shehi saboda ya naɗa rawani ƙato ya sa riguna da yawa ya kawo wani tarbiyya na naɗa haka yana ta mazurai kawai shi gina sai ce wani gafarta maka kuma wai gafartu wani ba ta tsuna muke ga muku wallahi suna nan ina fatan kwanci wani abu duk wanda ka ga inda ya kai ɗan ɗariga bi gama kawai yana ƙoƙoyi abuwa ne amma ta kai haka abin yake a wajensu akwai shi a abul fatahi a maiduguri yake duk juma'a haka yake raba a gafara in aka zo juma aka zo aka zo zikirin juma sai a tara kofar gidan shi in aka zo aka tara aka tara in zo yana dan matsuran nan ya kofa yana dan matsuran sai ga ana ta tuturere ne haka wannan suna shiga nan to na dama za a gafar ko na hagu wai ci ba zai gaba ɗaya ba rabawa yake a makon in ya zo sai duba haka in yi haka to sai kan Allah ka sa ciki ina fata fahimta wai in yi haka shir to nan ku yan aljanna ne ina ba dan fahimta in kuma sa kin yi haka kawai sharran da tsune kawai in aljanna to kai ina hankali a wannan tuna akwai hankali a wannan abu ina fatan fahimta wata kuma babu hankali bido nan na da shi cike da maganin su zaka ga mutum zai ce maka to wani tsoho aka sa makake wani makakken tsoho wai to ai shi shi inda kana dariƙa mutu ko baka sallah na gafarta maka inda ɗan tijaniya ne kai to na gafarta maka ko baka sallah ko baka kaza baka kaza aljanna sai ka je sai mun kake ko baka so wannan shine hakikanin abin da ke cikin littafan su ina fata kun fahimci wannan abin so malam zikiri baya ba wani irin wannan martaba kun san dalili idan da zikiri zai ba irin wannan martaba me yasa annabi Muhammad bai haka ba sallallahu alaihi wasallam mun karanta da ku a cikin sahih muslim annabi ne yake cewa wasu al'umma za su shiga aljanna ba guda dubu saba'in ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ko sai wani sahabi mai suna okasha sai miki ya ce rasulullahi ud'ullaha an yaj'ala min alka roƙa mun Allah sani a cikin su sai annabi ce to kai kana daga cikin su nan take wani mai kokari shi ma sai miki ce rasulullahi a sani a ciki to ko kai ne fa ina fatan fahimta sai annabi ce a sabaqaka biha okasha ma'ana wata dama ce kwara ɗayan ban kuma wani ya riga ka da ita hikima ta manzo Allah da iya magana ta manzo Allah bai ce a kai banda kai ba kaga da ce wayo Allah shiga uku kenan ina fatan fahimta a masa ce ko kashi ya riga ka me yasa Allah bai raba aljanna ba ina fatan fahimta haka annabi fada hadisi nan annabi yake cewa ya Fatima ya Safiya ya Abbasu ya wani ya wani ishtaru anfusakum min Allah kowa ta shi aiki ya nemi tsira wajen Allah madaukakin sarki ya ce kada mu zo lahira mutane zo tarin ayyuka za shiga aljanna kuma ku zo ku ce ku ne dangina ce ba zan ina maku komai ba sai kun zo da aiki to ya zama annabi baya iya ba da aljanna hadisi na nan na cikin sai bukari ko musulun abu annabi yusuf ya ce duran da banu isra'ila za su yi tafiya za su bar misra a haƙo kabarin shi a tafi da gawa shi za a tafi ina fatan fahimta so da banu isra'ila ka tashi tafiya sai suka tuno da wannan wasu ya ce to annabi yusuf ba suka ce annabi musa kenan yusuf ya ce fa duk da tashi a tafi da shi sai aka ce to amma ina kabarin yake duk a rude kuma kowa ya manta ina kabarin annabi yusuf yake kaga ba idan da ake zuwa makabarta shehune sun ga zuwa ana ta abin nan ana ta abubuwa haka ba aka yi ta cigiya to waye ya san inda kabarin yusuf yake sai wata tsohuwa daya ta ce ita ta sani aka ce to ma shi kenan alhamdulillah mu je ki nuna mana ta ce a haka kurin bagas wata falala ce ni ma Allah ya bani yanzu ko sai a biya aka ce me za a biya ki ta ce aljanna annabi Musa ce to ke baiwa Allah aljanna ba tawo bace ban isan ba da ita ban ke ba da ita Allah kadai ke ba da ita in za ki nuna mu tafi ki nuna in ba kina ba kuma ki haƙura har abin da ta ce to ni ko sai an ba aljanna shi kuma ce ni ba na ba da aljanna annabi musa ulul azumi na rusuli ne ina fatan fahimta amma bai iya ba da aljanna ba sai da jira sai da allah ce to musa ɗaya ka ce an ba ta aljanna ta nuna ina fatan fahimta annabi musa ce to yanzu an ba ki aljanna mai barwa ya bada mai je ki nuna sannan ta ji tuna ce to nan wajen inda ruwan ne yake ko eh to ku haƙa ku gani aka ko haƙa ƙofa ta kiyaye ashe sai ga annabi yusuf fresh ba bin da ya taɓa shi dama annabi ya ce Allah ya haramta wuta ƙasa cin naman annabawa kai ba fa annabawa ba mu mun sha gani a Najeriya nan fa wasu bayan Allah masu nagarta wallahi ƙasa ba ta cin naman su ina fatan fahimta anan makabartu mu an sha kokan hako sai ga jini sai an ya fito wani ko za a tare tsau yanzu za ku tsohon makarantar makabartun da za a tona su wallahi da an gama maki wataƙila nan gori ke siyarwa yana ta subhanallah walhamdulillah baya ci jiki kai kuma kana ta kirga kuɗi baka yi subhanallah walhamdulillah ba ba ta fahimta sai an mutu alaha ke ta shan mamaki zalika yau mutagabun so abinda muke cewa shine in ya zama annabawa ba sa iya gafartawa ne ba sa iya ba da aljanna ko haɗa da wacce addu'a da muke cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni anta ghafurur rahim da inda Allah yake cewa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'aluhum ya'lamun ina fatan fahimta wa yake gafarta zunubi in ba Allah ba duk wanda yace ziyara gafarta zunubi kace ya zama arne ba ba mai gafarta zunubi sai Allah madaukakin sarki ina fatan ku fahimta in ya zama haka dan haka baya yiwa a ce wani annabi Musa ba da aljanna ba annabi Muhammad ba da aljanna ba Allah kuma ya ce ba mai gafarta zunubi sai shi kadai ba yadda za a yi wani wai saboda yayi zikiri da yawa ya ce ya daina sallah ya daina ibada ballantana kuma ya ce shi ya wuce nan ma ya kage na ya kai wasu ina fatan fahimta wannan karan farko da suka fahimci zikiri a kuskure kenan sai suka bashi fawa suka wuce iyaka da inda shari'a ta zo da shi ina fatan fahimci wani abu da haka mutane su ɗebi wannan sa su a kwandon bola aje za ka ma sun ma kusan mutuwa da haka in sun haɗu ma ba sa ma zikirin ba ka gani ina fatan fahimta ko kuma a zo da zikirin asigar da ba haka manzan Allah zo ita ba sai kaga mutum ya dage mala ya dunkula hannun shi haka mala in akwai bakano anan ya san wannan karatun yana dukan kirjinsa dai dip yana haka ba za ka mutum da turkan kirjin shi ba ina fatan fahimta da karfi ba wani ma wai saboda zikiri irin kwambe din nan ake irin so masu ɗin zaga mutum na tuntsarawa yana tuntsara gudu-gudu yana wani boni yana watsewa wai shi yana zikiri ne na haka ina fatan maza kuma da mata a watse wanda ta daga sun kawo surar da ba ta zikiri ba an kawo wani abu ne daban wanda ma an zalallahu bihi min sultan Allah bai saukar da ba aya ba hadisi ba gidan da aka mana hadisi annabi ya ce abin kirji za a zikiri shi ne dai sayyidul zakirina ina fatan fahimta za ka wannan bakarin kuskure bane wannan abu can zikiri ga mutum yana turka kiri shi sa ga sanan zakirorin ko wallahi tallahi in sun da ciwon kirji suke mutuwa haka nan za ga mutum ya daina da gangar dole ya daina ba wannan zakirin namu wani shirin wada wani katon ba nufi ne ma lafiyi suka samu suka makala mai wannan zikirin ina fatan fahimta yana nan esra suke sun bar shi tunda sun cinye koje sun bar shi su da yan suke jan kuɗi shi kuma an bar shi na yawon ƙwaƙwa yana esra ɗin ya tsomare haka haka wannan ke ke shiga kasuwa shi ma ya zikir cewa ya dina wata ji shi na ceto da haka kirji ba zai ciwo ba kuwa ina fatan fahimta jama'a ba wuce iyaka cikin shari'a musulunci da haka wannan kuskure ne ba daidai ba ne ya kai ɗan uwa ka aje kaka ce yanzu ana zagin ku ɗan ɗariƙa ba wanda zage ku cewa akai abin da kuka yi baya da asali in kuma kun ce da asali a kawo shi kenan kawai abin da aka faɗa ba shi da asali ba annabi muhammad ya kawo ba shi ya karantar da haka ba abinda aka ce kenan ku ne kuka tsara kan ku doshe honon ku kawai to mu kawai bangaren mu kuma mu ahlu sunna la haula wala quwwata illa billah da yawa kuma sai suka suka jafa'i ga zikiri shi kuma sai kaga an sallama sallah wani ko astaghfirullah guda ku allama ba zai ba sai ga pum kamar an kore shi ya tashi ya gudu ba zai zauna tasbihi nan da ake baka ji wannan falon da makaranta fa tudrikuna man sabaqakum wa tasbiquna man aqwane ne kaza da kaza ba zai tsaya wannan tasbihin ba wannan zikiri wanda mun yi sakaci akan shi kwarai da gaske ina fatan fahimta sannan akai sallar asuba kafin minti biyar kowa ya watse kowa ya kama gaban shi ba zai zauna wannan zikirorin ba ba kuma wani yawan su ba wani abu za su yi zai je kulle bbc ne da voice of america saboda za a yi labaru labari na ƙarya ma to da yawa mu'anar suna da yawa sun janye jiki game da zikirori mutum kamar da mu zo mu karanta mu jinan gaba akwai falolin zikirori da yawa da mu ji annabi ya karantar da kana tafiya kana mene wuni ka ce subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi annabi ce za a rubuta maka lada na mutu Allah da yace kuma za a rubuta maka ladan kayi aikin aikin da ba wanda ya irin sai wani da irin naka ya kara da wani tukuna subhanallahi wa bihamdi to amma ka ringa faɗin subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ba shi da wani iyaka ko da shi zaka yi ko da shi zaka yi annabi muhammad sallallahu alaihi lokacin da akwai ta kissa nasiruddin albayni Allah ji kanshi rahama lokacin da ya zo rasuwa tsufa ta kama shi ya bai da lafiya ya ce iyalin shi a ɗauke shi a kai shi kan gado a kai shi kujera a kai shi kan kujera ya ce a kawo littafi suka ce ba za a bada ba a haka ma sai ya karatu to da ta cira shi ne sai ce sosai a zauna ana karantar da shi ana ya ce a ɗauko littafi kaza an ga karanta ba ana karanta sai ce to a rubuta kaza a rubuta ka a rubuta kaza har a wannan lokaci din to sai da ta kai ga ya gaja duk wani abu yana kwance sai aka ji shi yana ta wannan tasbihai din yana subhana sai aka ce kana ta yau da abin da ba sai ce yi ina yi ne saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin rayuwar da mutum zai haɗu da Allah da ita shine ya haɗu da Allah alhalin bakin shi na ɗanye shatab da zikirin Allah yace to ina fatan in haɗu da Allah bakin na ɗanye shatab da zikirin Allah ina fatan fahimta hadisin tabbata annabi ke cewa la yazalu sanuka radaban min dhikrillah kada harshen kai kushi yana danyi shatab daga ambatan Allah madaukakin sarki to yanzu kaga wannan hadisi ne ingantattu to mu ahli sunna me yasa ba mu rike wannan abubuwan ba alhalin ba su da wuya subhanallahi wa bihamdi subhanal azim kalimatani kabibatani ina fatan fahimta don haka abinda muke kira da ni kaina da sauran yan uwa ahlus sunna wallahi kan mi wasa da zikiri kun ji irin alkhairin da ke cikin zikiri jama'a ina fatan fahimta alkhair ne babu iyaka amma ba zami na bid'a ba muna da littafai da aka rubuta zikirori ga sanan lafiya kangas masu kyau akwai al'adkar na al'imamun nau an mai takariji an ware mai kyan da madardaƙifan da ke ciki ga hisin muslim ga alkalmu tsayi na ibn taimiyya ga alwabil sayib na ɗalibin shi ibn kaimin jauziya ga amalin yawon laila imamun nasa'i ga sanan birjit duk suna suka rubuta hadisai na ka samu da isnadai tangaran zuwa abin nan don ba za mu ɗauka mun gayi ba haka ina jikirar yan uwa musulmi mu saba wa kanmu da waɗannan abubuwa ɗin kuma daga cikin fa'idojin da za ka samu ga cin ka zama mai yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki baitin lada da kake samu ko to zai zama ka kariya ga maƙiyanka duk wani maƙiyinka wallahi sai dai buga ya baka annabi ya buga misali a hadisi ya tabbata wanda imam ahmad ya fitar da shi imam tirmidhi ya fitar da shi annabi Musa annabi Zakariya da ya haikun san sun zamin lokaci guda daya sai Allah ba annabi Zakariya ko Yahaya Yahaya ko Isa cikin su da Yahaya ko Isa cikin su bin ne sai aka bashi umin cewa ya fada wa dan mashi abuwa guda biyar ya hana su guda biyar sai ko annabi bai fada ba dan wan sai ce ka fada fa ka Allah ya fushi da mu in baka fada ba ni zan fada annabi Isa ya ce ka faɗa wa annabi yahaya ko kai yahaya ka je kai aka sa aikin nan amma ba kai ba Allah zai fushi da mu maza maza ko kuma ni daga ciki ya faɗa sai zo har inda yake cewa mutane sai wanta ambatan Allah kada bakin su ya bushe daga ambatan Allah sai ce misalin mai ambatan Allah mai wanda zikiri shine mutum ne da makiya suka taro shi ga kibiyoyi da bindigogi AK-49 an taso shi a gaba gadan gadan za su hallaka shi sai ya tsalle fada wani gida wanda yake kullalle ne gidan wata bulletproof bindiga ba ta huda shi kibiya ba ta huda shi ina fata fahimta don haka don sun gama harbawa sai dai su karar bullet ɗinsu a wajen ba abin zai masa ballantana kibiya ballantana wuka da abin nan sai ce to haka misalin wanda ke zikiri yake idan kana yawan zikiri to ka samu kan protection ne na dukkan wasu makiya ina fata fahimci wannan abin da haka in wannan so faɗakar da mu shine mu yawaita zikirin Allah madaukakin sarki amma mu ba in bid'a bane ba wani zikiri zamu dauke shi mishi bayan manzon Allah faɗa ba yanzu wannan ya manzon Allah ya faɗa shine in an yi sallah asuba ko to haka zamu yi sallah asuba sai mu yi wannan din jawan fanci an fanci wannan abu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi sai mu yi shi wanda babu iyaka wanda ke da iyaka da sifa sai mu yi shi wanda aka bari a buɗe sai mu yi shi a buɗe jawana fata an fanci wannan abu Allah sa mu dace to wannan hadisi kenan malike cewa fiha aidan an abi ayyuba an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wayo game da da falalar zikirin ya zo daga abu ayyuba daga manzon Allah yake cewa man qala ashara marra kana law kama kana kaman ataka arba'ata anfus min walad isma'il wannan hadisi imam bukhari ya fitar da shi duk da malami takriri sa anan ba cewa wanda ya faɗi wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kafa goma to zai zama kaman ya yanta bayi guda hudu ne cikin yayin annabi Isma'il ma'ana in kana sauri mewa kana da uzurori wanda shari'a ta san da su ba za ka yi zaman kai guda ɗari ɗin nan ba to sai aka ce za ka yi guda goma kawai لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله يوم ورغو مسكة شيء to shi ma zaka samu ladan kawo mene kaman ka yantar da bayi guda hudu jawana fata an fanci wannan abu wani shi mana ga cin falala ta zikiri hawaye al-imam ahmad ibn hanbal da imam nasai sun fitar da hadisi daga ummu hani radiyallahu anha wadda ya ce ta abu dalib yayin sayyidina abi dalib ce cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha lalle manzon Allah ya da mace Allah sabbata a gare shi ya ce da ita sabbihillaha mi'ata tasbiha ki tasbihi ga Allah kafa 100 kice subhanallah kafa 100 fa innaha ta'dilu mi'ati raqaba min walad isma'ila tana daidai da yan tabayi guda guda 100 cikin annabi Isma'il ma'ana cikin larabawa wahmudi allaha mi'ata tahmida ki gode wa Allah sau ɗari ki ce alhamdulillah fa inna ta'dilu laki mi'atu farasin to in kika faɗa ka yana daidai da raƙumi a dawaki guda ɗari muljamatun musrajatun tahmilin alaiha alaihi na fi sabilillah waɗanda an sa masu linzami an sa masu silke da sirdi wanda kin bayar da su a je jihadi fi sabilillah kun gane ma'ana mutumin da ya bada raƙumi 100 ko ko doki 100 a je jihadi ya kaga kokari to nika ce alhamdulillah za a baki wannan lada din wa kaddirillah mi'ata takbira ki ce Allahu akbar shi ma kafa 100 fa inna ta'dil mi'ati badana yana daidai da raƙuma raƙuma raƙumi guda 100 muqallada waɗanda an sa masu alamomi na aikin hajji mutaqabbala waɗanda kuma irin aikin hajjin da Allah ya amsa kun fahimta daidai da yake da ka kai hadaya na raƙumi guda ɗari shi ma wa hallilillaha mi'ata tahlila sannan ki gode wa Allah ki ce la ilaha illallah kafa ɗari shi ma la ahsibu illa la ahsibu illa qala ban wato ina tsammanin annabi ya faɗa game da falalla la ilaha illallah cewa yi tamla'u ma bainas sama'i wal ardi ladanta zai cika tsakanin sammai da ƙasa wala yarfa'u yawma idil ahadin mithlu amaliki ba kuma wanda za a kai wa Allah irin aiki irin naki illa an yi attabi mithli ma atati sai da in ya zo da irin abin da kika zo da shi ina fata mun fahimci wannan abu wannan shi ma hadisin sahih albani in ta kin silsila sahiha in ka gane kin ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ko wallahu akbar wannan ka faɗe su ɗari ɗari to shi na ka san maladan mene bayi guda ɗari sadakar mene dawaki a fi sabilla guda ɗari sadakar mene hadaya ta raƙuma guda ɗari sannan kuma ka yi ladan ka zai cika tsakanin sammai da ƙasai wannan falal dan Allah ba ta shi zikiri ba sai an ƙaro na coge ina fatan fanci wani abin Allah samu dace to wannan kaɗan kenan daga cikin falaloli da yawa da suke zo na falalar zikiri ɗin sai dai inda muka ce iskali tun farko muka ce za mu da kan shi ne to magana cewa kuma da aka hadisin an muke cewa ba abin daidai da jihadi wajen ɗaga addinin Allah fa shi ne al'imam ibn qayyim al-jawziya cikin littafinsa al-wabil sai ya ba da amsa a takaice cewa idan an tafi jihadi don da ke zaune gida wana zuwa gida yana ta zikiri yana yawa abutan Allah maɗaukakin sarki wane ya fita jihadi amma ba ya yawaita zikiri jihadin kawai ke yana ta kwambi ne yana son wasaltin yana tren ɗin bindiga yana ta abin nan ko abin da yake kenan in an zo a harbi ya yi harbi wane kuma ya tafi jihadi ɗin yana wancan aiki na jihadi sannan yana yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki ina fatan kun fahimci wannan abin to in ka kalla tun da ka karkasun za gane da karatun yake idan aka bar wancan da ke zaune gida yana ta zikiri ta zikiri da wancan mai yaƙi mai harbi da bindiga da tara da suka ɗin nan in an gwada waɗannan guda biyu to shi ne wannan mai zikirin ya fi wancan zallan jihadin kawai ina fatan fahimta amma wanda ya tafi haɗa da jihadi da zikiri to shi ne ba wani wanda zai wani aiki zai kamo shi saboda ka ga ya aikin da wannan da ke gida ke yake yi shi sannan ya ƙara a kan shi shi ke nan da malamai suka fassara hadisin cewa babu shikali a cikin shi insha Allah wa ta'ala yau na fata an fahimci wani abin ko wallahu musa'an ban sani ko abu kai tambaya kafin mu ci gaba daga sauran karatuka din na'am to ina ganin sai a buɗe littafi mu dunkufa cikin shi sauran hadisin insha Allah wa ta'ala malam ke cewa ko wa haddathani umayt bin basbistani ko nan za ta shi ko na'am malam ce wa haddathani wa haddathani umayt bin basbistani al-i al-aishi قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن ليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشر إحدى عشر فجميع ذلك كل ثلاثة وثلاثون ما التي حدثنا أمية بن بسطام الأيشي أمية بن بسطام الأيشي يابا محديثي يتي حدثنا زري يتي يزيد بن زريع يزيد بن زريع يا بام حديثي قال حدثنا روح يتي روح يا بام حديثي عن سهيل دغ سهيل عن ابي دغ بابنسا عن ابي هريره دغ ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم shi kuma ya samu daga manzon Allah tsira da mace Allah sabata a gare shi annahum qalu ya rasulullah su sabe sun ce ya manzon Allah zahaba ahlud duthur bid darajatil ula ma'abota wadata sun tafi da darajoji maɗaukaka wannan imin muqim da ni'imomi wanda suke tabbatattu bi mithl hadithi qutayba iya kawo irin hadisin da ya gabata nan qutayba bin sa'idin an laysa daga laysa dan sa'ad illa annahu adraja fi hadithi abi huraira sai dai shi anan ya shigar da hadisin abu huraira qawla abi salih fadin abu salih ثم رجع فقراء المهاجرين الى اخر الحديث ina fatan fahimta a waccan waya sai zama kaman Abu Salih shine ya kawo summa ja fuqara'ul muhajirin amma a wannan sai zama a cikin sulbul hadisi din ne na hadisin Abu Hurairah ne wa zada fil hadisi kuma ya ƙara a cikin hadisin ya qulu suhailu sai suhailu dan Abi Salih ke cewa ihda asharata kafa goma sha ɗaya ihda asharata kafa goma sha ɗaya fa jami'u zalika sai zama dukkan waɗannan zai haɗa maka talasatan wa talasuna talatin da uku kenan ina fatan fahimta so akan wannan matsalin sai malam ke cewa taqaddama anna hadha mimma fahimahu suhail min tafsiri aya wannan yana ga cin abin da shi sa da fahimta tafsirin ayar misali shi yana gan sai ka ce subhanallah sai ka gama 31 yana fatan fahimta walhamdulillah 31 wannan ko 11 11 madadin nawa kenan subhanallah walhamdulillah ko ne zama 33 ko shi sai abu salafanci me za a ce kowane sha ɗaya ne shi ne zai haɗa bada talatin da uku to wanda wannan kuma ya tabbata cewa kuskure ne ina fatan fahimta cewa ya tabbata kowanne ana nufin guda ɗari ne kamar da mu je talatin da uku wanda mu zo mu ji inda annabi ke cewa ƙala tamamal mi'a la ilaha illallah jawala fatan fahimci wani abu Allah sa mu dace مالن جوا حدثنا الحسين قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبر بن مبارك قال أخبرنا مالك بن مقول قال سمعت الحكم بن أتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميد tahmida wa arba'un wa thalathuna takbira malam ke cewa haddathana al-hasan ibn isa hasan dan isa ba mu hadisi qala akhbarana ibn mubarak ibn mubarak ya ba mu hadisi qala akhbarana malik ibn midwal malik dan midwal ya ba mu hadisi qala sami'tu al-hakam ibn utayba hakam dan utayba ya ce naji hakam dan utayba yuhaddithu an abdurrahman bin abi layla yana kawo hadis daga abram dan abi layla an ka'ab bin ujra daga ka'ab dan ujra ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma daga manzon Allah tsira da mutala sabata a gare shi kala annabi ya ce muaqibatun akwai su abuwa masu biyo baya daga al-aqib biyo baya sannan wasu malamai sun fassara shi muaqibat abuwa masu yawan maimaituwa ina fatan fahimta la yakhibu qailuhunna mai fadin su baya taba tabewa akwai wasu abuwa masu biyo bayan sallah kuma ake yawan maimaita su kullun mai faɗinsu baya taɓa taɓewa aw fa'iluhunna shakka ta mai waya ko dai annabi ce la yaqibu qa'iluhunna ko ya ce la yaqibu fa'iluhunna duk dai ma'anar shi guda ɗaya ne dubara kulli salatin maktuba bayan kowace sallah ta farilla sai ce salasun wa salasuna tasbiha mutum yi kafa tasbihi kafa 33 shine subhanallah kafa 33 wa salasun wa salasuna tahmida ya ce subhanallah kafa 33 wa arba'un wa salasuna takbira kabarbari kuma kafa 34 in an lissafa kafa nawa kenan kafa 100 annabi ce to duk mai fadin waɗannan bayan sallah to wannan mutum baya tabewa don na fata an fahimci wannan abin Allah samu dace to imamu sun ka cewa قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن ثلاث وثلاثون تسبيحا وثلاث وثلاثون تحميدا وأربع وثلاثون تكبيرا في دبر كل صلاة malace haddathana nasar ibn ali al-jahdami an-nasr dan ali al-jahdami ya bani hadisi qala haddathana abu ahmada yace abu ahmad ya bamu hadisi qala haddathana hamz bin zayyad hamz az-zayyad ya bamu hadisi an al-hakam daga al-hakam an abdurrahman ibn abi layla daga abdurrahman dan abi layla an ka'ab bin ujra daga abdul ujra shi wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ya samu daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce muaqibatu wasu abubuwa masu biyo baya ko kuma masu yawan maimaituwa in an ce masu biyo baya ana nufi kenan bayan an sallama sallah maimaitawa kuma fa saboda ana sa akalla sau biyar a sallah kenan la yakhibu qa'ilukunna mai fadin waɗannan abubuwa baya tabewa kun fahimta me ma'ana baya tabewa bai irin shiga uku ɗin nan a cewa da ya shiga uku ina fatan fahimta duk yadda ya shiga matsala in ya mika hannu Allah da bashi mafuta a ciki domin alkhaiba da alkhaibar kusa ba dai kai kana cikin bukata inda kake sa da za a maka sai a ƙi maka to wannan shine ka tabe kenan Allah ya mu da tabewa duniya da kiyama aw fa'iluhunna ko mai aikata su salasun wa salasuna tasbiha shine tasbihi kafa 33 wa salatun wa salatun tahmida ba godiya ga Allah kafa 33 shi ma shi alhamdulillah wa arba'un wa salatun takbira sannan kabarbari guda 34 shine Allahu akbar fi dubur kulli salatin idan har idan mutum zai faɗa ka bayan kowace sallah to Allah zai sa ba zai tabe wannan mutumi din jama'an fance wannan abun ko wannan ma ƙari ne na falalar wannan zikiri din kenan ina fatan fahimta sannan wanda ya ƙara mana siga madadin waccan ko da ke za mu je a gaba ka cike da la'ilala shi ne ɗari ɗin ko to ya halasta ka cike da mene allahu akbar jama'a na fatan fahimta to kun ga akwai wata siga ma ta hadisi wanda ta tabbata a cikin hadisi na manzon allah sallallahu alaihi wasallam a a imam nasirin albani inganta hadisi cikin tamamin mina fi ta'liq ala fiqh sunna cewa sahabi zaidu dan sabit da abdullahi dan umar bayan annabi ya karantar da su wannan zikirin ko sai suka kwanta bacci a farci sai suka markin cewa an zuwa ta ce jiya annabi Muhammad ya karantar da ku tasbihi kafa 33 kaza da kaza suka ce eh sai aka ce musu yanzu ku mai da shi zama kafa 25 amma cikon na hudun za ku sa la ilaha illallah ne misali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kun gane kun bace wani abu eh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kafa 25 biyar zai hada guda nawa kenan tunda an guda hudu yanzu subhanallah dai ko walhamdulillah biyu la ilaha illallah na uku allahu akbar na hudu ko ko ne in kai shi adadin 25 guda nawa kenan guda 100 kenan daga riwaya suka je suka ga manzon Allah ga mafarkin da muka yi sai da ce eh to haka ne gaskiya ne ku ci gaba da yin wannan din ina fatan fahimta to in ma ta cika ce mai maka ma ya tabbata hadisin manzon Allah annabi ya ce kayan guda goma subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar kafa goma kawai ka tashi ina fatan fahimta to yanzu ya zaka yi kenan wasu ka ce zaka hada amma abin da zai ke shine ittilafu tanawwu ne in ka ga dama kai wannan mai guda subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in kuma ga dama kai mene wannan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 na ɗarin ya zama mene la ilaha illallah ina fatan fahimta ko kuma ka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar na ɗarin ya zama kenan Allahu akbar kuma jama'a fatan fahimta wannan istilafu tanawun da kai yayi daidai Allah samu dace shi ma haka din zaka yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kai goma shi kenan a ƙwara goɗe talatin kenan zai bayar an fahimta ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kafa goma shi kina wadatar wa alaikum salam ta wata sabuwa gobe magwaje ce wata ba ma wata sabuwa kenan yanzu ka yan bida sai yau karatun duk su ake zagani a ɗaɗɗaga ko shi wannan ai carbi ne kawai sai dai iyaka wancan carbi mai ƙididdiga mai ‘ya'ya ana ganin su shigo wannan carbi mai counting ko ba haka ba dukan carbi ne kawai da wanda ake wani ɗan siri da ga ana ɗan makala a hannun haka ina fatan fahimta da wannan mai kat ko da gina an wuce wannan mai kat katin ko hanzu ana yi shi a abuja ne ga wannan gayin mala kai allah akbar kai ana wata tsaye a duniya mala wani mutum ne aka namun shi ya ja kaya abuja ya ja nerin mutanen najeriya biliyoyi ya kwashe amma aka zo karatu muna wani masalacin da muke karatu amma na haifan yana mana karatu a nan abin nan era 11 kenan ko fcpe ya zage shi zo da wani carbi irin carbin wani mai tsada da wani mai kyalkyali haka za ga ana yawo da shi ana wani abin nan ana ana tanuna mutane ka san na wannan so special ina fatan fahimta wasu kuma nan na fara gano wani abu kaga ana mutum yana zaune fa ana ta surutu shi wani cat cat eh wallahi ya wajen aiki ai ba a kullu da bai kaza kuma yana cat cat yana tasbihi ne kuma haka din ina fatan fahimta haka to wannan da wannan malamai suka ce duka magana ingantacciya cewa amfani da abu ke shine ke ce as-subha wacce suna ce as-subha elektroniya wannan shi ta as-subha wannan bi'a da ake da shi din magana ingantacciya shine ita kanta kalmar subha din larabawa na asali ba su ba su ita a yaransu gaba daya na biyu karo kenan na biyu annabi hayyar su bai san wani abu mai suna subha ba da haka hadisin da suka ce wai shine hadisin ne fallin fallalar carbi ba da suka ce to tun anan makon faɗi tun da larabawa ba su da subha annabi san subha ba to kuma zai ce ya faɗi hadisi na faɗin fallalar subha Allah sa kun gane suke cewa ni'imal mudhakkiru as-subha malamai suka ce hamma in haka ne da sai a ce to asubha ai ana to at-tasbih ana mene an-nafila at-tasbih ana mene an-nafila kenan sai ni'mal mudhakkiru an-nafilatu kenan in ma da haka za ta fada shi ko ba haka ba so babu wani hadisi kwara ɗaya da yana faɗin falalar wannan calbi da ake rike da shi akwai wani mawaƙi da ya rubutu yana yaban manzon Allah na faɗin irin kayan da manzon Allah ya bari shine anan yin lissafa cewa wa'alba har da tarbiyya bari ya bar mun bari ya bar wani ya bar kaza kaza malam suka ce to wannan ƙarya ne ina samu wannan karatun tukuna ya faɗa mana hadisi ina fatan fahimta don haka man nasiruddin albani a cikin sisira da ifa ya ragargada wannan magana bakar abdullahi abu zaid har littafi rubuta musamman subha tarihuha wa ahkamuha juz'i guda yana nan ku ɗauka kanta ya tattake wajen gaba ɗaya ya kawo tarihin ya kawo maganin suke cewa suna ganin ai wasa'il ne kun gane wai mutum madadin in yana yi zai manta ai bai tabbaci kanshi akan haka bane kawai ni dai gashi banda ita kuma na san dukkan kunan ahlus sunna mafiya zai daidai ko wanda kansu bai waye mata ko na yanzu tukuna wata kila amma da jin ba wanda ke rike da sharbi kuma kullun sai tasbihin nan ina fatan fance wani abin in dai ka sabo da kanka ba abin zai hada don haka ba daidai ba ne rike wannan canon ya ɗanwa da wannan na ƙyas ɗin da wanda za a danna da wanda za a ja dukkansu rike su bid'a ne wajen yin tasbihi sannan kuma malamai suka ce yana da illoli shi tarbin na farko akwai shagaltarwa mutum ba zai sa a ran shi yana tasbih ba kawai saboda ya san akwai wannan alamomi da aka kawai zanga abin nan wanda inda mutum yana kirgawa da kanshi ne zai zama very conscious akan abin da yake kirgawa ina fatan fahimta sannan kuma ya kai ga ya ta shiga a cikin abin sai ga mutum yana rike da shi yana ta wani fankama wai yana rike da carbi mai kaza da kaza wani wasu da ya naɗa shi wai mai dubu ne gashi nan ina fatan fahimta wani kuma an kai abu shi ke sigira barazana a inda da wannan wallahi tallahi to mun ji gashi ran da a hannun kuma arna sun dame da sai ku buga da su mutum a huta ko ko ko duk musu musulunta ina fatan fahimta shi yasa Allah ji kan malam Isa waziri wazirin Kano kun gane shi malam Isa wazirin Kano aka ce alga mata malam wani yake wai yana cewa zargi kaza da kaza yana aibata zargi yana aibata tarbi sai ce carbi ko ce sai ya ɗauko nan shi ya ce wannan ko ce ya to ce carbi uwa haka ya ce nima na zage shi zai batun mu ci gaba ina ba ta fahimta da yake malami ne ya san wannan tarka-tarka ce kyauta abin nan so da haka rike shi ɗin ba daidai ba ne malaman suke ganin wasila ne sun manta cewa bid'a akwai mahada akwai idafiya yaya manzon Allah ya yi shi ne katunmu na jiya ko da ga ibada ta zo da hadisi to kuma kana bukatar ka san me shiryen manzan Allah how has he applied it ya manzan Allah ya aiwatar da wannan abin da ya karanta ya sabonsa suka yi sabonsa suna yin hasali manzan Allah kamar hadisi ya zo a cikin Abu Dauda annabi ke cewa mata da ya gansu ya mata ku ringa yawan tasbihi ku ringa kirga kuma da yan yatsun ku ne annabi ya ce ai tasbihi kuma ya ce menene a kirga su da ɗan yatsu da haka shi ba manzo Allah da yake da ɗan yatsu kirga sabansa da ɗan yatsu ke kirgawa to idan wani zo ya kawo wata siga kin wannan abin to za a ce kaka ya kawo jingine a cikin abin da shira ta zo da shi da yadda za a yi da shi kuma ina fatan fahimci wannan abin cewa wai wasu suna zamanin sabo suna aje duwatsu suna kirgawa ko kuma suna aje kwallon dabino malam bakar duka ya bubbuge wani cewa hadisai duk da ba su tabbata ba ina fatan fahimta ballantana su zama dindin za a ce a yi calbi a yanzu da haka ba daidai ba da riƙe waɗin gaba ɗaya malam abinda ya kamata shi ne ƙirgawa da hannunka musamman lafazin da zo a ƙuduhun na bil anamili da ‘yan yatsu al'anamil jini almula shi ne kan ɗan yatsa wannan kan ɗan yatsa to haka ake so ka ƙirga shi da gagani kan ɗan yatsa haka ina fatan ban da subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sai ka kewayo kai goma kenan in ka kara ta ka isa ciki shine tafiya ka dawowa waje shine dawowa ka ina fatan fanci wannan abu ciki tafiya dawowa tafiya dawowa shine abin in ka dawo kai goma kenan in ka tafi ka dawo kai goma in ka tafi kai talatin sai ka karasa kwara ukun ka shi kenan da wannan ɗan yatsu ɗin shi ne lafazin da hadisi zo da shi to amma wasu kuma suna yi sai su haɗa da wannan yanka yanka ɗin musamman an dace kuma ya yi daidai ko ne uku uku ne ina fatan fahimta to wannan shi ma saɓanin abin da annabi faɗa kenan dan annabi ce a kirga da hannun dama sannan kuma da ɗan yatsu kan ɗan yatsu ina fatan fahimta wannan abu Allah shi datar da mu shikenan malam ko lalle mutane su je sami littafin nan a wannan asubu haɗin musamman kuma musamman yanzu ana samun kayaniya wasu na gan cewa ai in an yi kadai a tada jijiyoyi akan abun ban ga yadda annabi kuma wani ce maka ka a tada jijiyoyi a kai Allah sa kun gane ga yadda annabi yi kuma shi ne kanshi ya ce shirya annabi shi ne kaza sai ce to amma wannan abun ba haka annabi ba kuma haka ya ce ba amma dai babu komai saboda kai mai da kai mahaukaci Allah shi kyauta قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا أصبار بن محمد قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي أن الحكم بهذا الإسناد مثله ما لم حدثنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم يا بام حديثي قال حدثنا أصبار بن محمد أصبار بن محمد يا بام حديثي قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عمرو بن قيس الملائي يا بام حديثي أن الحكم دقال الحكم بهذا الإسناد دونك إسناد يقباتا mithlahu irin wancan hadisi da ya gabata cewa za a kabbara guda 34 ne ina fatan fahimta malik ya kala haddathani abdullah abd bin abdul abd al-hamid ibn bayan al-wasiti قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المذ- المذهجي قال مسلم قال عبيد آه، قال آه، قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر مسلم يتي حدثنا عبد الحميد ابن بياني عبد الحميد دم بيان الواسي امام حديثي اخبرنا خالد ابن عبد الله خالد بن عبد الله امام حديثي عن سهيل daga سهيل عن ابي عبيد المذهجي daga abu ubaidin al-madhiji qala muslim muslim yake cewa abu ubaidin maula sulaimana ibn abdul malik barran ba na sulaiman dan abdul malik an ata ibn yazid al-laythi daga da dan yazid al-laythi an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah kara masa yadda an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shi kuma daga manzan Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi qala ce man sabbaha Allah fi dubri kulli salatin duk wanda ya tasbihi ga Allah bayan kowace sallah je mu bayani cewa dubri kulli salatin a wata ran kai da cewa al makatuba dan kanka zo kai bayan sallar nafila salasan wa salati ne faɗa kafa talatin da uku wa hamidallah salasan wa salati ne gode wa Allah kafa talatin da uku wa kabbarallah salasan wa salati ne kabbara ga Allah kafa talatin da uku fatilka tis'atun wa tis'una akan ya zama kafa casa'in da tara kenan wa qala tamamal mi'a cikon nadarin sai ce la ilaha illallah ba abota bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharikala shi kadai ba tare da abubai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne walau alhamdu godiya ta shi ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko akan komai ne sai annabi ya ce ghufrat khatayahu wannan mutumi za a gafarta mai laifuffukansa wa in kanat mithla zabadil bahr ko ta kai kumfar teku to za a gafarta mai laifukansa ina fatan fahimta duk yawan zurbin kakka ji shakka shi za a gafarta ma sakamakon faɗin wannan zikiri din Allah sa mu dace za mu ja birki da nasu a ce wai mun kare babin ne saura rabin hadisi ko mali ce kwa haddasuna muhammadu sabbahin قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله مسلم يتحدثنا محمد بن الصباح محمد بن صباح يا بام حديثي قال حدثنا إسماعيل بن زكريا إسماعيل بن زكريا بام حديثي عن أبي عبيد دقى أبي عبيد عن عطاء دقى عطاء عن أبي هريرة دقى أبو هريرة الله قال مسجد قال شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء مثله سيكاو إرم وانشان حديثي دقى باتا ina fatan fahimta muslim ya yi mutaba ne a gobe bayan wancan waya din Allah samu dace to wannan shine karshen babin da malai ta karamar an insha Allah ta'ala muna ga mu dan ambaci wasu abubuwa masu muhimmanci a cikin Allah ya amfanar da mu da ku gaba daya da wani abuwa kuma za mu ja barki anan insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akramakallah hal yajuzu li muslimin an an yusallima bin nas ne misal lazi an yusalliya lin nas bin nas kenan misal lazi umuru 14 wa huwa laysa bihafid alqur'ana kamilan to kun ji ya halasta dan shekara 14 mutane sallah alhalin shi bai haddace qur'ani gaba ɗaya ba ina fatan fahimta idan ya zama su ba su yi qur'ani ba shi iya za halasta ringa masallah kamar da gabata a can cikin sahih bukhari ya zama shi ya iya karatu ba shar'i sai da qur'ani ba sai ya zama sura ƙwara uku kawai iya ko kuma ku iya guda uku ba ba kun fahimta ya halasta mutane sallah amma ba daidai bane bai daga cin shirye magabata ina fatan fahimta kullum ana so manya zama su ne manya masu hankali da kaza zama su ne a gaba-gaba sai fa inda suka gaza ne to haka sami yaro sai shiga a gaba yi masu wani abu insha Allah ta'ala Allah samu kan wani ya ɗauki wannan a matsayin sunna cewa ai ga sahabi Amr bin wancan hadisi na cikin sayar bukhari eh abu salama cewa gashi yana yaro dan shekara bakwai yana sahabbai limanci a a can ƙauyensa ne shi ne iya karatu su ba su iya ba da haka wannan ba suna ba ne mu samu yara ƙarar mace su ba su yi mana limanci sai dai a koda irin kes ɗin da suka ɗanci kansu in an sami irin sai su amma yanzu kamar yadda muke garin nan da manya alamomi yan shekara ashirin talatin ai ba daidai bane kuma a samu wani ɗan shekara wakace zai mana sallah Allah sa mu dace abin kwaɗa da Allah ka ba mu lada kurakuran Allah ka fi mana Allahumma qasim lana min khashyatika ma taqulu bi baina bayna ma'asatika ومن ذاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته